نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام كنتم في شهر الخير والبركة تصومون نهاره وتقومون ليله وتتقربون إلى ربكم بأنواع العبادات بأنواع القربات طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ثم انتهت تلك الأيام وقطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تعود إليكم وإنما يبقى لكم ما أودعتموه فيها من خير وشر فهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوما بعد يوم في طريقكم إلى دار الآخرة فهي تنقص من أعماركم وتقربكم من أجالكم ويفز عليكم ما عملتموه فيها لتجازوا عليه في دار الباقية كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أيها الإخوة الكرام تفكروا جيدا بالأمس القريب كنا نترقب حلول شهر رمضان وها نحن في أول من شوال كما هي سنة الله في خلقه إن لكل مقيم في الدنيا ارتهالا ولكل موجود زوالا فلننظر في واقعنا مع أنفسنا ونوازن حالتنا قبل دخول رمضان وحالتنا الحاضرة هل سلهت أعمالنا هل تحسنت أخلاقنا هل استقام سلوكنا هل لانت قلوبنا هل زادت رغبتنا في الخير وكراهتنا في الشر وإن كنا كذلك فقد استفدنا من رمضان فنحمد الله على هذه النعمة ولنحافظ عليها في بقية الأشهر ولا نفرط فيها فنكون قد لا من بعد قوة أنكاسا ومن لم يدرك من نفسه هذا الشعور بالخير عند نهاية شهر رمضان فليعلم أنه لم يستفد منه وأنه لا, لا يزال في غيه ولكن لا يأس من رحمة الله بل عليه أن يتوب إلى الله فإن الله يتوب على من تاب وهو الذي قبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات وليحسن الختام فإن الأعمال بالخواتم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا واجعلنا من عبادك المتقين الأبرار واجعلنا من عبادك المتقين الأبرار واجعلنا من عبادك المتقين الأبرار وأجلنا من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وأجلنا من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وأجلنا من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين وغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين وغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين واجعلنا من عبادك المتقين الأخيار يا ربنا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا amin ya rabbal alamin ɗan uwa musulmi a takaice ga munan a yau muna cikin ranar sallah ɗan uwa ga shi ƙarshen wata na ramadan watan alkhairi da albarka muna azumtar wannan kwanaki ana ƙiyamun layin ana kusantar allah da ibadodi daban-daban ba don komi ba illa don kwaɗan ladan da yake ciki da tsoron ƙobar allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa wa'annan kwanaki na ramadan sun ƙare kuma mun ci wani bangare daga cikin kwanakinmu na rayuwa wanda wannan kwanakin har abada ba su dawowa gare mu yanzu abin da ya saura gare mu abin da muka shibka a wannan kwanakin su gabata shine namu imma alkhairi imma sharri ka shibka abin da kai ya riga ya gabata kwanakin ba za su dawo ba da haka yanwa haka dukkan kwanakin duniya suke kullum muna yankewa ne rana bayan rana muna kama hanya ina hanya zuwa gidan lahira kullum aka waye gari kwanakinmu ne ke ragewa muna kusantar ajillanmu kuma ana kiyaye duk abin da muka aikata na aiki ana kiyayewa don a saka mana sakamakon aikin a gida na lahira wanda muke fatan alkhairi a cikin shi ɗan uwa cewa mu sani Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin cewa ranar tashin kiyama kowace rai za ta samu abin da ta aikata a gabanta in na alkhairi ne gashi nan in na tsiyen ne gashi nan a gabanka ba ka da wata maguda za ka nemi tserewa na sharri abin da baya yi wa ‘yan uwa ga mu dai nan da ‘yan kwanaki muna jiran watan shawwal watan ramadan ramadan to yanzu wani ramadan kin ya zo yanzu ga muna a harkon shawwal ramadan ya ƙare muna cikin harkon shawwal yan wani ita ce sunar allah cikin bayan shi daman dole a san da cewa duk wani mazaunin duniya zai tahi ya barta kuma duk wani samamme zai bushe ta abin da ke kamun kowa ya tsaya diba rayuwar shi ya auna halin shi na kahin ramadan shin alheri karuwa yi ko raguwa yi mun gyara halayenmu kai da kawai mun gyara ta shin zukatanmu sun yi taushi ga Allah subhanahu wataala shin faɗan mu ga alheri ya karu kin mu ga sharri ya karu yan wadan haka wannan shine wanda samu wannan halin na nutsuwa da samun kusantar Allah subhanahu wataala shine ya raba wata da wannan wata na Ramadan wanda ba haka ba kenan har yanzu akwai matsala wanda yan uwa duk da cewa ba a yanke kwanaki ba amma duk wanda aka waye gari wannan sallah ramadan ya zo bai sami kanshi ba cikin gyaran hali to ya gaugawa da sauran lokaci ya tuba ga Allah ya koma ga Allah dan akwai sauran lokaci ɗan uwa kan mu zamanto wanda mun yi aikin alkhairi an koma ga Allah an gyara aiki da yawa kowa kuma ga Allah kan mu warware wannan abu in wannan dalilin da Ramadan Allah subhanahu wataala ya shar'anta ramadan don ya zamanto tarbiyya ce ta zukata a gyara mana halayyarmu zukatanmu mu zamanto bayi na kwarai kenan abin da yake kowa a kan shi mu yi ƙoƙarin kusantar allah ci gaba da baka sallah cikin dare yanzu ka ɗan ƙoƙarin ci gaba ita yan wata ƙiyamar layil bayan ramadan ba abin da aka shar'anta ko a ramadan an shar'anta ne a yi ta da jama'a amma sallah ce ta yau da kullum da haka yan uwa abin da nake kira bayan wannan ina da kira guda biyu kira na harko ga matasa yan uwa matasa su ne gadon bayan al'umma dole mun yi musu watar su suke jagor muna gida ko a ɗaki ma dole ƙasar a hannunsu al'ummar a hannunsu da haka su ne madogara ta al'umma muna hata yan uwa matasa kun ji da yan uwa bayanin abin da ya gabata na yake cewa wanda yake mai hankali aka ce gani ga wane ya shi wani tsoron Allah in wannan da yan lokaci mai abin da ke wakana a Najeriya na shiga masallatayya da kasuwa a sabon ma bamai wani abin yan ya kwanta Allah ka musu zama lahiya abin ya riga ya huce wani yan wa gashi muna jinin da yan kwanaki irin abin da ya wakana a tera wani gani wa take yan bita ko ina ne kun ji dai wani abin da sunan addini aka sha su da sunan daular islamiyya yan wancan ma na najeriya haka aka yi sai bayan sun kashe mutane ayyukan na da kansa abokanta suka gano wani shugaban wa ya kai mu ya baro mu yan uwa abinda kuma bai yi wa a koma a gyara hal abdawa an sa kayi kisa yan uwa mun san me kisa yan uwa wallahi duk mai hankali ya guje ma zubi da rai ba haƙi yan uwa nan cikin ruwa cikin sai jami wadda ta inganta mun zan ba labarin cewa annabi ya zo ya yi tsawafin kaba ya jibi kaba ji ibn umar abdullahi da amar ya ce ya kaba me girman ki wayin ki girma da alƙadari kai da darajar kaba ya ce na rantse da wanda ran muhammad ki hannu shi alhurmar ran mummuni ta hiki daraja a wajen allah ran mummuni daya wata ruwa yake cewa inda za a gama 'yan sama gaba daya da mala'iku kenan ko ya ce da 'yan ƙasa inda za su yi tarayya sama da ƙasa za su yi tarayya a kan zubi da jinin musulmi ya ce wallahi Allah zai kifa duka gidan wuta gaba daya yan wa ku ji bana rai guda ne wa wata ruwa nake ban labarin cewa dihilin kiyama Allah subhanahu wataala zai gama wanda ya gaba da wanda ka kashe zai zo jinin shi iya zuba ya rike ka ya rike ka gefen ka ce ya Allah ka tambaye wannan bawa naka akan me kashe ni da haka yan uwa balle matasa ku yi hankali a jago da sunan addini ku zub da jinin yan uwanku he ban ku yi banna kuma ba damar gyara hal abada idan mutum na kishin addini yan wa yau babu hanya mai sauki mai lahiya irin kira zuwa ga Allah in wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo daular islamiyya kun da kisa ya kawo daular islamiyya da da'awa a wa mutane bayani su san me addini me Allah me manzon Allah me wajibi a kansu me wani haramu a kansu wannan shi ne kamata ku ba da himma ku ba dukiya ku da rayuwarku ba magana a kai ku ga kisa ba ya muna hawata wannan bayan Allah an ce wasu ma a shaguna ana sallar juma'a aka kashe bayan Allah muna hawata Allah gafarta musu Allah ba yan dangin su haƙuri Allah gafarta musu yan uwa wannan kira gari bangaren matasa sai bangaren al'umma gaba daya yan uwa mun sha karanta addini an ce abin da yake jigo na addini alwala wal bara yan uwa wannan wajibi ne wanda muke sakaci kan shi na maganar soyayya kai musulmi ni musulmi wannan danko doka ce daga Allah subhanahu wataala ga dimmin imani ka yi ta Allah sa ka mada alheri ka kiyanta wala Allah zai kama gobe kiyama ɗan wa mai alwala da bara magana soyayya ɗan uwan taka ɗan wa a yau idan mun diba lamari na duniya kur duniya ta sa bambancin ra'ayi kai naka daban na daban ka kawo mutum adawa hata ma kake Allah sa mutu dukiya ce hata kake ta kare kullun neman bala'i ga ɗan wannan hadari ne ɗan uwa da yawa akan mulki ne ɗan uwa ɗan uwa wata kalma da kullum mana mance ta a hada ta sakin dubai sun yi wata kalma mai ma'ana abinda ake cewa laukan ta dumuli adi mawasar ta ilaika ma'ana kalmar inda wannan mulkin an shiga kuwa dai a rubuta kowa zai ganta da sarkin da kowa inda wannan mulkin na dawama ga wani da kai baka kawo gare shi ba in wani menene duk wani abu da mulki zai wake wuce duk duniya za ta zo mulki ne menene zan waye ke gushe kukuna na da haka wa kadda wani abu daban na mu'amalar duniya na maganar mulki ya shiga tsakanin mu'amalar mu shi tsakanin soyayyar mu ta kare ma da shari ni ma kace ko a kashe ni ma ko a kama ni ko a halaka wannan abu ne wani abu ne zan waye ke huce kuma komi a hannun Allah subhanahu wataala ke Allah ke lokaci shi ke shugabanci shi ke badawa shi ke hanawa lokacin da ya so ya amshe lokacin da ya so ya bada musamman ɗan wani abu ne mu masu imani dole ka yarda da lamarin haka yake idan ta ƙi lamarin Allah za ka ba zuciyarka wahala ka wahala a banza kun baka cin nasara kullum a rayuwarka amma ka mika komi ga Allah ba hana ba in nema ka nema Allah ya baka kai ba bin samu ba in dangana wannan rayuwa da mahaka take cikin gugul mai ta rayuwa amma kadda abin duniya yanwa ya shiga tsakanin mu ya raba zumuncin mu ya sa iyayya isan juna a mu so juna yan uwan juna muke kuma na fatar Allah subhanahu wataala ya hada kan zumuncin mu duk wani alkhairi wa muna fatar Allah sabka mu da shi duk wani sharri Allah kare mana wannan shi kuma addu'a adatta kullum mu zauna addu'a cikin rayuwarmu addu'a ta alkhairi ya kawo mana shari Allah kare mana kuma barka da sallah ta kabbala minna wa minkum